الشيطان الرجيم يحلفون بالله ما قالوا ولقد قالوا كلمة الكفر وكفروا بعد إسلامهم وهموا بما لم ينالوا وما نقموا إلا أن أغناهم الله ورفعه من فضله فإن يتوبوا يك خيرا لهم وإن يتولوا يعذبهم وإن يتولوا يعذبهم الله عذابا أليما يعذبهم الله عذابا أليما في الدنيا والآخرة وما لهم في الأرض من ولي ولا نصير ومنهم من عاهد الله لئن آتانا من فضله لنصدقن ولنكونن من الصالحين فلما آتاهم من فضله بخلوا به وتولوا وهم معرضون فأعقبهم نفاقا في قلوبهم إلى يوم يلقونه بما أخلقوا الله ما وعدوه بما أخلفوا الله ما وعدوه وبما كانوا يكذبون ألم يعلموا أن الله يعلم سرهم ونجواهم وأن الله علام الغيوب الذين يلمزون المطوعين من المؤمنين في الصدقات والذين لا يجدون إلا جهدهم فيسخرون منهم سخر الله منهم ولهم عذاب أليم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ونبينا محمد بن عبد الله الذي بعثه الله رحمة للعالمين وعلى آل بيته وصحبه وعلى من نهج طريقته إلى يوم الدين وبعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ورحمة الله godiya ta tabbata ga Allah wanda ga shi da ikonsa ya sake tara mu a cikin wannan masallaci mai albarka masallaci na juma'a na jokale domin kowar tafsirin alkur'ani mai girma kamar da aka saba a cikin kowane dare a cikin wannan wata mai albarka wata na ramadan ga shi da iko Allah za mu ɗora kamar da aka saba wanda yau mun yi ne sha tara sha takwas ga wannan wata mai albarka hijira ta shugaban halitta annabi muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallam daga maka zuwa madina shekara dubu daya da dari hudu da arba'in da biyar wanda ya yi daidai da 28 ga wata na uku miladiyar isa ɗan maryam 2024 da fata Allah subhanahu wa ta'ala ya mana jagoranci muna cikin suratul tauba tafsiri na marece mun tsaya daidai aya ta 79 yanzu nan za mu tashi kan aya ta 70 daidai cikin wannan sura mai albarka suratul tauba Allah ya ce istaghfir lahum استغفر لهم أو لا تستغفر لهم إن تستغفر لهم سبعين مرة إن تستغفر لهم سبعين مرة فلن يغفر الله لهم ذلك بأنهم كفروا بالله ورسوله والله لا يهدي القوم الفاسقين Allah ta istaghfir lahum nema musu gafarar ubangiji aula tastaghfir lahum ko karka nema musu gafarar ubangiji wannan maluma sun ce wannan fi'ilu amrin ne amma ma'anar shi alkhabaru kamar labari ne Allah ke basuwa ma'ana roƙa musu gafarar ubangiji ko karma ka roƙa musu gafarar ubangiji bana ka roƙa musu ba ka roƙa musu ba duk wasu ɗaya wasu ɗaya ya Allah ya ce in tastaghfir lahum da zaka nema musu gafarar ubangiji saba'ina marra so saba'in falan yaghfir Allah lahum Allah ba zai gafarta musu ba nan da an ka ce saba'ina marra ba wai ɗaya biyu har saba'in ba saba'in bayan saba'in ka ta yi saba'in bayan saba'in Allah baya gafarta musu in ka shekara ke na roƙa musu gafar ubangiji duka ɗaya ne sawa'un alaihim astaghfarta lahum am lam tastaghfir lahum la yaghfir Allah lahum Allah ka kare mu Allah ya ce zalika bi annahum kafaru billahi saboda sun kayace ma Allah rayuwarsu kanci ne kawai sun ka ta yi suna bishirin madokokin ubangiji suna izgili ga shari'ar ubangiji suna tsada ta ayoyin ubangiji da shi yasa in ma ayi shekarar gaba musu gafara Allah ba zai gafarta musu ba Allah ya ce wallahu la yahdi al-qawma al-fasiqin Allah bai shirar da mutanen da suke fasikai alhamdulillah za mu ga wannan aya ta shahadu wani minafiki da duk wani mushriki duk guda ne kamar za mu gani can gaba ma kana lin nabi walladina amanu ay yastaghfiru lil mushrikina saboda da sallah da istighfar duk ma'ana guda ce yanda ba za a yi sallah ba ga wanda suke kahirai minafikai to haka ba za a roƙa musu gafar ubangiji ba saboda ba su cancanta ba ba wanda ake roƙa ba gafara sai musulmi to su ba musulmi ba ne sun rayu ne akan shirka sun rayu ne akan minafici da shi ne Allah ya ce in an shekarar roƙa musu gafar ubangiji aikin banza ne Allah ka gafarta muna na'am
فرح المخلفون بمقعدهم خلاف رسول الله وكرهوا أن يجاهدوا بأموالهم وأنفسهم في سبيل الله وقالوا لا تنفروا في الحرب قل نار جهنم أشد حرا لو كانوا يفقهون التي فرح المخلفون المخلفون wanda sun kai wannan su ba su bi annabi wannan gaswa ta buka ba su ne al-mukhallafuna Allah ya ce faraha su yi farin ciki sun ji daɗi bi maqadihim zaman nan su da sun kai khilafa rasulullah sallallahu alaihi wasallam baya annabi ya kai zaman su da sun kai annabi ga ta ya kama hanya ya kai to sun gaji dadi sun ji daɗi su ga su cikin inuwa ga annabtan cikin zahi wa karihu Allah ta kuma sun kyamace ayyu jahidu su yi jihadi bi amwalihim da dukiyoyinsu sun kyamace su sai dukiyoyinsu cikin hayyar Allah wa anfusihim haka ma sun kyamace su sai rayukansu cikin hayyar Allah ma'ana su kai wani wannan jihadi duk sun kyamace wannan fi sabilillah cikin hayyar Allah ga abin da suke faɗa wa junansu wa ƙaru Allah ta suna faɗa ga junansu suna cewa la ta fi rufin har karku ta cikin wannan tsananin zahi karku ta cikin wannan tsananin zahi kun san kamar da muka muku bayani wannan yaƙi wannan gazuwa ayyuta ne lokaci mai tsananin zahi lokaci mai tsananin zahi Allah da kai zai bayyana mu da gaba laqad taballahu ala nabiyyi والمهاجرين والأنصار الذين اتبعوه في ساعة الأسرة ساعة الأسرة لوقتي من سنن الزاهي قام ذلك أمينتي دوبون زنغو تهيئة من سو to sai sun ka faɗa wa junan su munafiƙai sun ce la tanfiru fil har kar ku fita cikin wannan tsananin zafi kaga sun kasalantar da junan su in ma akwai mai rauni imani cikin sahabban kenan sai su zamanar da shi Allah ya ce ko ka karantar da su naru jahannama ashaddu harran ai hutar jahannama tahi zahir rana tsanani ba su da gami yanzu duk zahi wanda ake yi duniya a ce yau ranar na akwai tsananin zahi idan kana tahiya kana tahiya cikin rerai ba ɗaya ba ne da aza mutum ƙanƙasan wuta ya taka ba ɗaya ba ne da inda inda ake gishin raguna misali a ce mutum shi ta cikin irin haɗin nan da Allah ya tsanin zahi an san inda haɗin nan ya yi zahi an ƙasan nan sun yi zahi to ashe duk zahi wuta duk zahi wuta yau a ce kai yau zahi wa kaza shike duk dai ƙarshen dai garakin zahi a ce ya kai kaza bai kai da huta ba huta wannan mata duniya duk zahirana bai kai da hutar duniya ba to balantana ta wannan hutar duniya ɗaya ne cikin saba'in ɗaya cikin saba'in akwai wadda ta hita zahi tana can lahira wadda ɗaya cikin saba'in ya ce ɗaya cikin saba'in kenan yanzu wannan in ka taɓe ta ta duniya zahir da ke gare ta to akwai linki ba linki linki ba linki har 69 ita wannan yan kara zai zuwa 70 linki ɗaya ɗaya har 69 annabi ce na rukun haza juzubun min 70 juzubun min nar jahannam annabi ce wannan hutar ta ku ɗaya ce cikin kaso 70 na hutar jahannam sabai sun ce tabi wannan ma annabi ya an kwashi da ita to annabi ce kowace kamar waga take kowace kowane kaso kamar wannan to sai a hada su kuma sun saba'in daidai sai annabi ya ce musu ashe kenan kun ga wannan da kuke amfani da ita akwai hauhawa samanta hauhawa samanta har 69 to ya za a kwashe da kenan to shi da Allah ya ce a karantar da su cewa naru jahannama ashaddu harra da hutar jahannama ta yi wannan tsananin rana zahi amma laukanu ya fuka inda sosai kaga su ba su yata ba su sauya ke ne zahi ya hana musu yata jihadi Allah ka kare mu shi yasa Allah ya ce فليضحكوا قليلا وليبكوا كثيرا جزاء بما كانوا يكسبون ذاك الله ya ce فليضحكوا قليلا su yi dariya kaɗan ne su yi dariya kaɗan ne saboda duk shekarun da mutum za shi duniya a ba shi shekara ɗari biyu ma kullum cikin dariya ne yake kullum cikin dariya ne yake yana jin daɗi to kuka wanda za shi alkiyama na sakon ɗai ya sha ƙarfi duk da da yi ce sa duk dare duniya Allah ke ne siffanta ta da kaɗan ne fal ya za ku ƙalilan su yi dariya kaɗan ne wale ko kasirin za su yi kuka da yawa eh wannan Allah na ba da labarin abin da zai kasancewa tabbas abin da zai kasance za su yi dariya da yawa su ta dariya za su yi dariya kaɗan ne afuwan amma za su yi kuka da yawa Allah ce da za a mima kanu ya kasibon sakamakon abin da suka aikata ne aika ma daɗi ne na duniya duk daɗin da mutum ya ji a duniya duk daɗin da mutum ya ji a duniya wahala ta lahira sakon ɗai sai ta mantar da shi daɗin da ya ji a duniya kamar wahala da mutum zai sha a duniya ne daɗin lahira kaɗan ne sakon ɗai sai ya mantar da shi wahalar da ya yi duniya annabi ce za a zo da wasu bayu mutum biyu ina da kiyama guda Allah da ilimi ne ya san da cewa duk duniyar nan ya yi kowa jin daɗi duk duniyar ya yi kowa jin daɗi amma kahiri ya babi Allah annabi ce sai Allah ya ce a tsoma shi cikin huta gamsatan wahida ƙimtawa guda sai a tambaye shi ya taɓa jin daɗi annabi ce ana tsoma shi wuta ibtawa daya sai a tambaye shi duniya ya taba jin dadi sai ce shi wallahi bai san abin da ma dadi ba bai san abin da jin dadi ba kaga wannan azaba ta ibtawa ta mantar da shi dadin duniya to haka wancan wanda ya kowa wahala Allah da ilimi ne ya san mumuni ne mai imani ya kuma kowa wahala duniya annabi ce sai Allah ya ce a sai ya shi aljanna gamsatan wahida kibtawa guda sai a tambaye shi duniya ya taba wahala sai ce wallahi shi bai san me au wahala da sa abin da au wahala saboda dadi na lahira kibtawa ya manta da shi wahalar duniya to haka ne in dariya mutu ya tsaye nan duniya kukan lahira sai ya mantar da shi dadin da dariyar da ya yi to haka idan mutum ya ta kuka duniya ina biyan Allah ci da kyar sha'ar rayuwa ga tana da ya tuna azaba Allah shi hawaye da ya tuna girma Allah shi hawaye ina sai ya manta da ya taɓa yau wannan duka saboda rayuwar duniya rayuwa ce mai wahala in ma kaga an baka kana da wadata wahala ce dai wahala ce cin abinci ma wahala ne shan abin sha wahala ne to balantana fitar da shi bayan kaci ɗan shi ma wahala ce to duniya ke nan sa mu gani da shi Allah ce kwaliyar ga haku kalilan su yi dariya kaɗan ne wale ya kuka tsiran su yi kuka da yawa ya za a bewa kanu ya sakamakon abin sun ka aikata ne na'am فإن رجعك الله إلى طائفة منهم فاستأذنوك للخروج فقل لن تخرجوا معي أبدا ولن تقاتلوا معي عدوا إنكم رضيتم بالقعود أول مرة فقعدوا مع الخالفين ga su annabi tun da sahabbai sun ta ta boka haru ba su dawo ba to sai Allah na karantar da annabi ha idan Allah mai kar da shi gida lafiya ya zo ya tarar da wani gungu na munafikai ga yadda muhawara za ta gudana tsakaninsu shi ne Allah ya ce fa'in raja aka Allah haɗida Allah mai hadda kai ila fa'ifatin zuwa ga wata tawaga minhum daga cikin munafikai fastazanuka lil khuruji sai sun ka nemi izininka suna son ka ba su dama lil khuruji haɗidan za a wata hita tunda wannan hita ai ta da su ba to idan sun ce ma ai annabi mun shirya mata yannan lamari na kasance kaza kaza amma da Allah zo muna so a haɗa mana in za a wata hita a haɗa mana da ƙingiyar don mu shirya kaza kaza kaza kaza Allah ce ga amsar da zaka ba su ha idan sun ka nemi wannan gare ka na cewa kai musu izini in za a wata hita su hita Allah ce faƙul ka faɗa gare su ka ce lan takhruja ma iya abadan ai an kare daga yanzu ba za ku ƙara fita tare da mu ba Allah ya bayyana mana ku fita dai tare da mu an ƙare la haula wala quwwata illa billah kaga wannan shi ke karantar da kai wannan gaba ta aya Allah ya yanke alaƙar su da annabi na ce wai sahabba annabi ne ba sahabba annabi ba wannan shi zai karantar da kai ashe gungun munafikan da ke Madina babu cikin sahabba annabi sahabi annabi babu munafiki ko ɗaya cikin su wannan gungu ne na munafikai yanda Allah ya halicce su akan wannan haka sun ka mutu duk wa'azin da annabi ya taimaka musu bai tasiri ba duk ayoyin da an ta saukarwa a kansu ana fallasa su wannan ba su wasu ba don haka annabi Allah ya ce ka karantar da su daga yanzu nan ba ku ƙara fita tare da mu walan tuqatilu ma iya aduwan kuma daga yanzu nan ba ku ƙara yaƙan makiya tare da mu kaga jihadi da adda falala an haramta musu jihadi kamar ho yanzu ne a ce an haramta ma yin sallah ce kai ka ce musulmi sai ce Allah ya ce ko kai sallah baya su kuma kar kai kar ka ana shiga masallacin musulmi da Allah ko tabbata ta kai wannan to yaki shine sirwatu salamin islam tsononuwa an ce kar su kare ita ne jihadi an kare ba su kare za ta da annabi wajen yakin makiya kaga wannan abubuwa guda biyu masu alkhairi Allah ya haramta musu abuta da annabi an haramta musu tahiya tare da annabi wajen jihadi Allah ya haramta musu saboda mai innakum raditum ku kun yarde kun yarda bil qu'ud da yin zama kun yarda da kun yarda abin nan kun yarda mai yin zaman ku awwala maratu harkun fare da mun ku ba ku sahita kun zabi ku zamna dan haka abin da kun ka zaba faqa uruma al khalifina ku zamna tare da mumaya ku zama ta da almukhalifi na mana wanda damar su babu cikin tsarin tahiya marasa lafiya mata yara tsofaffi guramu makahi ku zauna ta da su tun da damar ba ku san tahiya to Allah ya ce a karantar da ku ku zauna tare da su zancen tahiya tare da mu an kare Allah ka kare mu na'am
ولا تصل على أحد منهم مات أبدا ولا تقم على قبره إنهم كفروا بالله ورسوله وماتوا وهم فاسقون ذاك الله ولا تصلي على أحد منهم مات أبدا daga yanzu Allah ya ce da dai ahir karka ƙara tsayuwa karka ƙara yin sallah ala ahadin akan wani ɗaya daga cikinsu ala ahadin minhu akan wani ɗaya daga cikinsu wanda mata ya mutu abada ha abada annabi karka ƙara tsayuwa na ka ce za ka yi sallah ga wani ɗaya daga cikinsu wanda ya mutu zancen sallah dai ba za ka yi sallah ba gare su duk wanda ya mutu inda munafiki ne daga yanzu Allah ya ce wa annabi karka ƙara tsayuwa akan wani ɗaya daga cikin su naka ce kai mai sallah haka bayan an binne shi wala taqum ala qabrihi karka yi tsaye akan kabarin sa da sunan ka roƙa mai gafar ubangiji saboda innahu kafaru billahi sun kafirce ma Allah wa rasulihi sun kafirce ma manzon Allah annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa matu wa hum fasiquna kuma sun mutu suna fasikai ku ribi wannan aya Allah ya ce wala tusalli ala ahadin minhum mata abada gaba ta biye ce wala taqum ala qabri wannan wa aya alqur'ani ce aya alqur'ani ce Allah ya karanta da mu kaifiya yanda ake addu'a ga mamaci bayan an binne shi sai Allah ya karanta da cewa tsayuwa ake yi ba zamna ba in za ku roƙa wa ɗan uwanku gafara ubangiji bayan an binne shi tsaye ake yi ayar qur'ani gashi Allah ya karantar da mu hadisi annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam gashi Allah ya karantar da mu yanda Allah ya karantar da mu aya karara haka sunnar annabi ta karantar da mu cewa kana rasulullahi sallallahu alaihi wasallam manzon tsira annabi sallallahu alaihi wasallam ya kasance idza fariga min dafanil mayyit idan ya kare daga binne mamaci ma'ana an ƙare an sanya shi rame an mayar da ƙasa an ƙara aikin binne shi kama ala kabarihi annabi sai shi tsaye akan kabarinsa annabi sai shi tsaye akan kabarinsa fa yaqulu sai annabi yace istaghfiru li akhikum ku roƙa mu dan uwanku gafarar ubangiji ku roƙa mu dan uwanku gafarar ubangiji kuma har yau wannan sai karantar da mu ashe ba mutum guda da jagoranta addu'a ba kaga istaghfiru li akhikum ku roƙa ku roƙa mai gafarar ubangiji kowa shi muhim roƙa mai gafara kowa shi gaban kansa kowa shi karan kansa was'alu lahu tasbita ku roƙa mai tabbatuwa idan za a tambaya tai man rabbuka wa ma dinuka wa man nabiyuka wa ma za qara'ata har idan za a tambaya tai ku roƙa mai Allah at-tasbita ya iya bada amsa ya tabbato wajen bada amsa saboda fa innahu al-ana yus'al yanzu nan tambashi za a yi da Allah mi aya da hadis sun karanta da mu tsayuwa ake yi ko zamne tsaye ake yi amma abin mamaki abin mamaki sai ka ji wasu daga cikin musulmi ka ji mutu ya ce ai zama yahu abin da tsayuwa yahudanci ne wai yahudanci ne wai zamne ake yi la haula wala quwwata illa billah ga ayoyin qur'ani ga hadisi ko man hadisai wanda ya annabi ya zo ziyara makabarta tsaye yake yi ci ta addu'a amma har yanzu ana jayayya kan wannan gaba karasa mimura menene mutane suke nufi wanda ya zama ya bid'a kwarai ko wanda ya zama ya bid'a tunda annabi tsaye ce ayi a gani amma sai a ta jayayya yanzu in ka so har ma ana gane wannan gawa ko ta suwa ce in barewa ta tsaye ko barewa ta kwanci kuma kaga sai an ce a ba kowa dama shi roƙa mai gafara babu inda an ce kaga Allah ya ce istaghfiru li akhikum bai ce a karanta wai qur'ani istighfar ya ce a roƙa mai gafara shi yasa addu'a in kai tsaye bakin kabari ko da kalma bi kan rike alhamdulillah Allahumma ghafir lahu Allahumma sabbithu Allahumma ghafir lahu Allahumma sabbithu ma'ana Allah ka gafarta mishi Allah ka tabbatar da shi ya bada amsar tambayar da za a yi mishi shine zamu istaghfiru li akhikum ko ki gafara ubangiji was'alu lahu tasbita ko roƙa mai Allah ya tabbatar da shi ya bada amsa ya gani in kana son ka yi awa tsaye damun babu adadi a ce sai bakin awa kaza ko kaza sai dai misalin da maluma suke basuwa gwargwaro a yanke raƙumi a hedi a raba nama shi ko wani na mazhaba ce ta sahabi amr bin al-asi amr bin al-asi baba abdullah bin amr sahabin da wanda annabi ya sun kai muhawara su da annabi yanda annabi ya karantar da shi ga yanda zai tsaya bakin adadin kaza ini kaza ya sauke alqur'ani bakin ini adadi kaza to baba ne ana kira shi amr bin al-asi shine ya yi bayanin cewa haɗidan nan mutu bayan na mutu kun yi mini allahadu ko sayya ne ko sayya mini birguna kun aza birgi bakin kaina irin yadda an kai wa annabi yace ina so ku tabbatu ku tsaya bakin kabarina kuna roƙa min gafarar ubangiji kuna mini addu'a sai in samu sakewa ta jin kuna nan yadda sai in samu sakewa har mala'iku su zo su yi min tambaya su tayar da ni su yi min tambaya ina jin motsinku zan jin daɗi in samu sakewa hannu ba da amsa yace gwargwaro yadda za a yankewar raƙumi a hida namun shi sahabi ne wannan bayani yana mun fahimta yace domin in samu sakewa shi ma dalilin da ya sa wannan abubuwa ya koro da lalle guda uku abin nan guda uku yace ai lokacin da da ya mutu cikin wannan lokaci yadda ya san ba ta da gyara ko ta zai shiga tul yadda don saboda wannan lokaci suna daga cikin wanda sun yi kowa ƙiyayya da annabi ɗan ɗan asi ne hobin wa'il ban kayan na maka asi bin wa'il mun san dai asi bin wa'il muna shi ne ko to shi na asi ne bin wa'il wannan lokaci yadda su yi ƙiyayya da annabi yadda yana take tunani da duniya bai da maki kamar annabi yace kaga inda ya mutu cikin wannan hali yace da sai huta yace kuma gaba ta biyu sai ya kasance ga wani lokaci ya zo banda masoyi duniya kamar annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam tare da annabi muke muna yaƙi ko ina shiga muke lungu lungu yace kaga wannan lokaci inda na mutu wannan lokaci yace ya san sai aljanna ce yace to zu bayan mutuwar annabi ga rayuwa ta tsawaita an ba mu mukami an ba mu matsayi mu ne gwamna wuri kaza mu ne ke da matsayi wuri kaza mu ke da matsayi wuri kaza har an ka sanya mu zan mu ne alƙallai tsakanin sayyidina ali da ma'awiya yace to wannan abubuwa da aka kama mu matsayi jagorancin al'umma ba mu san da al'amari zai kasance ba yace shi yasa yanzu in na mutu ku tsaye bakin kabari na ku ta roƙa min gafara ubangiji ku ta roƙa min har in samu sakewa ina jin motsin ku hannu ba da amsa sai koro wannan bayani to ga shi ba hadisin shagarta da musa ake yi to ashe kuma sai karanta da muhari wa ashe mamaci yana da buƙatar ku tsaya ku tsayu nan tare da shi lokaci mai tsawo yana da buƙata ba abin buga ba a taso yanzu kai misali ka zo makawarta ka ce akan talibi na ya kawo kaza to mi da ila take ne wassalamu da mi take ne akan ta falake da nasu kawo kaza akan ta kaza kawo kaza mina na suke yi mi an ma'ana su nan ina an ka yi gafara an ka rikon zan mutu gafara suna ne tawassali na eh wai tawassali gashi wallahi akwai matsala wallahi ita shari'a da an bar karantarwa annabi wahala kawai zai kame kame ne kawai zai shi annabi ga abin da ce a roka annabi ya kowa sana abin da ke faruwa bayan an mutu yace ababi ababi ku rike ku taimaka dan uwanku istaghfiru li akhikum ka ku roƙa mai gafara babu abinda mamaci yake so ka kamar ku roƙa mai gafara ubangiji in Allah ya gafarta mai rahama ubangiji alhamdulillah zai same ta kuma ce wasallahu tasbita ku roƙi Allah ya bashi tabbatuwa amsar da za a yi mai ki bada amsa da ya ta amsa da mutum ya bada amsa shikenan ya huce da ai mutum tambaya cikin kabari ya bada amsa ya huce ya huce lahira to shi na nabi ce a roƙa mai to amma kai ka ce ka tawhal da mutane eh gaskiya kwarai ko Allah ya saka da alkhairi malam buga yace in ka karanta wa farki da nasu kenan kai na kan nema wa kanka tsaro ubangiji ba mutu ka roki Allah ya tsare ta daga sharri kaza da kaza shi ko ka bar shi zero a gani Allah ya sauka hankalce ne ba gani ne to Allah sa mu gane to ita wannan aya da Allah saukar da ita Abdullahi abin nan sayyidina Umar da kai yace lamma tuwfiya Abdullah bin Ubay bin Salul lokacin da wannan shugaban munafikai ya mutu ja ibnuhu dane sai ya zo ila rasulullahi sallallahu alaihi wasallam zuwa ga annabi fasalahu ya roki annabi an yi otsiya hu kamisahu ya taimi annabi ina son ka taimaka min da rigarka ya kai annabi Allah ya kafinu fihi abahu domin ya binne baba ne shi yin baba ne likafani da rigar annabi saboda ya samu tafarrukin daraja annabi kenan ya ce a ba shi riga shi yin baban shi abin da likafani fa abahu sai annabi ya ba shi wannan riga annabi ce ga ta amsa sun masa'alahu har sai roƙi annabi an yi salli alaihi ya ce ma annabi ina da bukata kuma annabi ka taimaka ka taika yin babana sallah annabi faqama rasulullah sallallahu alaihi wasallam annabi ya tsaye zai mai sallah li salli alaihi domin shi mishi sallah annabi har ya tsaye zai mishi sallah faqama umar umar sai ta tsaye faqala yace ya rasulullah ya ka annabi allah a ala aduwwin la yusalli yanzu akan makiyin Allah zaka sallah ya kai annabi makiyin Allah zaka yi ma sallah faƙali sai annabi ya ce mai akhir anni ya umar ya yi umar birni kawai inni khuyyirtu zabi wa Allah ya bani faktartu sai ni zabi yi musalla tunda Allah ya bani zabi faƙala li yace ho ga abinda Allah ya faɗa gare ni istaghfirullah wa aula tastaghfirullah ko ayat mun karantu kaga zabi Allah ya bani roƙa musu gafara ko karka roƙa musu gafara annabi ya ce ma umar walau a'lamu da a ce na san da cewa annini law zidtu alas abinna ala sab'ina da na san da idan ne ƙara akan so saba'in gufira lahu Allah zai gafarta mai lazidu da na ƙara ya ce da haka ka bar ni umar ko sai kyale annabi tun da shi na da hujja summa salla alaihi sai annabi ya salla ga abla bin ubay bin salul summa masha sai annabi ya tahi wa ma abin nan ma'ahu tare da shi summa masha ma'ahu sai umar sai ta tare annabi sallallahu alaihi wasallam wa qama ala qabrihi bayan an ƙara sallah kenan wa qama ala qabrihi kuma annabi ya tsayo akan kabarin sa falamma kana yayin da ya kasance illa yasiran kaɗan ma'ana da ƙara sallan nan da binne shi a kaɗan ne hatta anzalallahu sai Allah saukar da wannan aya wala tusalli ala ahadin minhum mat abada da dai karka ƙara da dai Allah ya ce ma annabi karka ƙara to shi malama sun ce inna ma mana'a min as-salati ala al-munafiqina abinda yasa an ka hana ayyukan munafiqai sallah li'anna as-salati saboda ita sallah ala al-mayyit akan mamati du'a wa addu'a ce ya ka tsayo ana yi mamaci sallah kamar addu'a ce ake yi shi wal istighfar kuma neman gafara ne ake ana nema mai gafar ubangiji ne wastashfa'u lahu kuma ana nema mai ceto ga ubangiji yace wal kafiru shi ko kafiri laysa bi ahli zalika babu shi cikin waɗanda wanda za a nema ma gafar ubangiji babu shi cikin wanda za a nema ma ceton ubangiji babu shi cikin wanda za a yi ma addu'a shi yasa sai an hana ayyama dukkanin kahiri ko munafiki sallah to kaga ashe yin abin nan addu'a da yin sallah duka roƙa mutum gafara ne duka addu'a ce shi yasa babu abin da mamaci ya yi so ga wanda an rayu kamar addu'a wallahi tun matsayin mutum tun matsayin mutum bayan ya mutu ba abin da yake da bukata ga mutane wanda ya bari baya kamar addu'a addu'a ce kawai malam wallahi ku ta roƙa musu gafara ku ta musu addu'a Allah ya shaye musu ya sanya su aljanna babu inda aka ce a karanta kaza a karanta kaza inda akwai da ya tabbata da annabi ya karanta annabi ya zo makamata ga abin da yake yi Allah sa mu gane da shi da Allah ya ce innahu kafaru billahi aka ne ko wa rasulihi wa ma tuwa fasiquna mun karanta wannan na'am
ولا تعجبك أموالهم وأولادهم إنما يريد الله أن يعذبهم بها في الدنيا وتزهق أنفسهم وهم كافرون التي ولا تعجبك أموالهم دوكيسو كرسو برغاكا كرسو تايم هنكري وأولادهم لدينسو Allah ce inna ma yuridu Allah sani abinda Allah yake nuhi an yu'adhibahum biha Allah ya azabtar da su ne da wannan dukiyar tasu da wannan iyan nasu bil hayatid dunya a cikin nan rayuwar duniya wa tazhaqa anfusuhum rayukan su su zo su hita wa hum kafirun suna kafirai irin wannan aya ce mun karanta ta da kuma bayanan ta kumsa na cewa wannan ba da annabi ake da mu ake mu ne dukiyar da Allah yake ba wasu take ta muna hankali ko diya amma annabi ba za ba za ta dauki hankalin shi ba ya muna ake jan kunnen mu duk abin da Allah ba kahiri kan wani abu ya burga ka kar ka ga cewa Allah ya so ne ya da kai kar ka ga cewa ga kana ibada amma kai ba a baka ba amma ga wani kahiri ta duka an bashi wannan butulci ne ga ubangiji bai dace ba Allah ka kare mu na'am
وإذا أنزلت سورة أن آمنوا بالله وجاهدوا مع رسوله وجاهدوا مع رسوله استأذنك أولو الطول منهم وقالوا ذرنا لكم مع القاعدين رضوا بأن يكونوا مع الخوالف وطبع على قلوبهم فهم لا يفقهون
التي وإذا أنزلت سورة يعني أنك سوكت سورة سورة ودت كنت أقول بيانا cewa أن آمنوا بالله أقول بيانا cewa lalle ku yi imani da Allah wajahidu akwai bayanin cewa ku yi jihadi ma'a rasulihi tare da annabin shi tare da manzon shi annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sa'irin da irin wannan sura ta sabka ko aya Allah ya ce ista'azalaka ulul qawli minhum sai kaga ma'abuta wadata masu dukiya suna neman izinin ka minhum cikin munafikai wanda ya kamata a irin wannan in ta soko kai irin wannan tahiya ana da bukatar mawadata ko ba haka ba dan tahiya ce wanda za a sanya dukiya eh in ma baka sai baka sai abin hawa ka ba wanda za su tahiya to da irin wannan ya faru Allah ce abin da ma'abuta dukiya da gaske su sai ga suna neman izininka wa ƙalu sai ga suna faɗa gare ka suna cewa zarna annabi ka kyale mu na kuma alƙa'idin mu kasance tare da wanda azam na gida ma'ana sai su ƙirƙiro uzuri na ƙarya a can lalura ta soko kaza tahiya gara wuri kaza na yi alƙawari da kaza da kaza dukiya ko ko gida in na tsaye ba kowa wanda za su kulawa da kaza idan nufar su kuma zai yi kaza duk da wani kusuri na ƙarya sai sun kirkiro shi Allah ya ce rabu sun yarda sun bukatu suna ƙaunar bi ayya kunu ma alkhawalifi su zamna su kasance tare da alkhawalifi wanda azzam na gida an ce khawalifi wanda azzam na gida mata yara tsofi kamar da muka muku bayani wanda suke dai zamanannu sun yi da su kasance tare su Allah ya ce wa dabi ala qulubihim Allah ya liki akan zuciyoyin su fa hum la yafqahun ba su fahimta su gano falalar jihadi ai inda mutum ya san falalar jihadi ba shi yarda ba shi yarda a ce za a taya jihadi ba ba ta da shi ba za mu gani ina ga wannan yaƙi ne na taboka akwai waɗanda annabi ya zamna suwa yanzu misali kaga sayyidina ali sayyidina ali ya bai ta yaƙin taboka ba annabi ya ce mai ka zamna ka hoke madina sai na ali yana kuka yana kuka ta haba ya annabi Allah ga jarumai masu ƙarfi sun fita a wani sai abin gida tare da mata tare da marasa lafiya tare da kaza annabi ya ce haba sai na ali ba ka so ka kasance gare ni kamar annabi Musa da Haruna lokacin da annabi Musa bai tsaya ya ce wa Haruna ukhrifni fi qaumi wa aslih ba ka son kasance haka illa la nabiyya ba'di sai dai baya garan ba annabi ba ai maka wahayi ba ka son haka kaga sai da annabi ya rarra shi shi ce kai hankuri ka zauna to kaga shi jarumai masu kari son suke su tsayi in kaga mutum na cewa a bar shi da mun bai san muhimmancin jihadi ba da shi ne Allah sai ba su fahimta jihadi ba ba su fahimta ba ga sai na Usman lokacin da aka yakin Badar kaga ba a sai ba annabi ce tsaka shi ya matarka matar shi dai annabi Ruqayya ba ta Allah annabi ce tsaka shi ya tsaka shi ya annabi sun kare ke yakin nan na Badar sun komo bisa hanya komowa gida Allah ka bi rayuwarta ko da annabi zaka an binne ta ta rasu daga to kana so in ba usuri ba mutanen kirki wanda sun san muhimmancin jihadi ba su yarda da wani sai an rarrashe su amma ga munafikan suna nema a ba su dama su zama Allah ka kare mu da aikata munafiki to shi da Allah ya ce radu bi an yakunu ma al khawalif wa tabi ala qulubihim fa hum la yafqahuna na'am
لكن الرسول والذين آمنوا معه جاهدوا بأموالهم وأنفسهم وأولئك لهم الخيرات وأولئك هم المفلحون
Allah ya ce lakin rasulu ku sani sai dai shi annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wallazina amanu ma'ahu da wanda suka yi imani tare da shi kai annabi da wannan sahabbai Allah ce jahadu su yi jihadi bi amwalihim da dukiyoyinsu wa anfusihim da rayukansu annabi sahabbai su yi jihadi ba su neman su zamna Allah ya ce ulaika wa ulaika lahumul khairat kaga wannan da aka baka labari annabi sahabbai suna da khairat suna da alkhairai guda biyu wasu ka ce khairat ma'ana da raini ga cin nasara nan duniya kuma ga aljanna e shi ne khairat wasu ce a khairat su ne dai matan hurun ain saboda Allah ya siffanta su da cewa fihinna khairatun hisan kaga khairat to Allah ya ce wannan suna da wannan in mun doka alkharai biyu ga cin nasara sun karyar da kafirai kuma ga ganima koko aljanna abinda ana bayani akan lahira ga aljanna kuma ga gafar ubangiji kaga duka khairata ne alkhairai guda biyu ne in mun dauko alkhairan duniya in sun kashe kafirai ga sun samu cin nasara kuma ga ganima ba alheri bi ba in ma ana nufin lahira ne ga aljanna Allah ya sai kuma ga me ga gafar ubangiji to Allah ya ce suna da khairat alkhairai guda biyu wa ulaika humul muflihun wannan sune masu rahoto duniya da lahira Allah ya sa muna cikin su me Allah ya tsara da musu أعد الله لهم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها ذلك الفوز العظيم
Allah ya ce a'adda Allah lahum jannatin Allah ya tanada musu aljanna wadda tajri min tahtiha al-anharu quramu suna gudu ƙasa Allah ya ce khalidina fiha za su dawwama a cikin wannan aljanna Allah ya sa muna cikin su Allah ya ce zalika al-fawz al-azim wannan shine rabo mai girma a shigar da kai aljanna kuma ga karama ga gafara kai wannan rabo ne mai girma Allah ka bamu na'am وجاء المعذرون من الأعراب ليؤذن لهم وقعد الذين كذبوا الله ورسوله سيصيب الذين كفروا منهم عذاب أليم Allah ya ce waje al-mu'azziruna ana nan ko Allah ya karantar da annabi abin da zai faru bayan ya komo daga yakin Tabuk ana nan ko ga annabi ya komo Allah ya ce waje al-mu'azziruna sai masu kawo uzurka sun ka zo zuwa ga annabi min al-a'rab daga cikin kauyen Larabu li yuqdala lahum domin annabi ya karbi uzurin su domin annabi shi musu izini wa qa'ada allazina da wannan sun kai zaman su وقعد الذين كذبوا الله da wannan sun kai zaman nasu wannan wannan sun karanta Allah wa rasulahu sun karanta manzon Allah to nan kaga kan mutane ne guda biyu wanda wasu malaman tafsir sun ce eh haka ne mutane ne guda biyu wasu sun ka ce waɗanga wajen al-mu'addinun kin ga min al-arabi li yu'dala lahum wasu sun ka ce su uzurin su na gaskiya ne dan ga Allah ya ce wa qa'ada alladhina kadabu Allah wa rasulahu akwai da su sun karanta Allah da manzo Allah ba su ma ko su so su nemi izini a ba su damar su zauna ko da su zauna saboda shi shi da kai saboda girman kai wasu ce a duk dai su ne munafikai sai dai munafikan sun su gida biyu akwai wanda su sun kawo uzuri na ƙarya shine wajen al-mu'azzinu kinga li yu'zana lahu sun zo domin a ba su izini to su wadance ne ya ko cikin munafika akwai sun ta halalata su wadancan ma kawai su yi zaman nan sai su zan zakwa mi za su yi ba su zuwa ba su zuwa su nemi izini kuma in sun zaka ba su nema su gafara su kawai girman kai ne yalla mu fahimta to al'ayi ta hal haka dai maluma sun ka fasara wannan aya Allah ya ce sayusibu allazina kafaru minhum to kaga abin da zai kuma ƙara rarrabe mana cewa lalle waɗannan na farko suna iya yana iya kasance masu uzuri ne na gaskiya domin gashi Allah ya ce sayusibu allazina kafaru minhum wanda suke kafirai azaba za su sauka a kansu ko sai sibu lazina ko kafaru minhu azabun alima wannan suke kafirai daga cikin su azaba za ta sauka akan su azaba mai radadi kenan sai ya zama su ne daga cikin su wasu su uzunin su na gaskiya ne na'am
ليس على الضعفاء ولا على المرضى ولا على الذين لا يجدون ما ينفقون حرج إذا نفقوا لله ورسوله ما على المحسنين من سبيل والله غفور رحيم ولا على الذين إذا ما أتوك لتحملهم قلت لا أجب ما أحملكم عليه تولوا وأعينهم تفيض من الدمع تولوا وأعينهم تفيض من الدمع حزنا ألا وجدوا ما ينفقون إنما السبيل على الذين يستحذروك وهم أغنياء إنما السبيل على الذين يستحذرونك وهم أغنياء رضوا بأن يكونوا مع الخوالف وطبع الله على قلوبهم وطبع الله على قلوبهم فهم لا يعلمون
Allah ya ce laisa ala du'afa'i babu laihi akan masu rauni dan ce du'afahu tsofi ko mata duka dai wanda sun ka shahi masu wanda sun shiga cikin masu rauni Allah ya ce babu laihi akan su kamar yara kanana kasu suna cikin du'afa tsofi suna cikin du'afa mata suna cikin mi suna cikin du'afa Allah ya ce wala alal marda haka babu laihi akan marasa lafiya wala ala allazina la yajiduna ma yunfiquna haka babu lahi akan waɗanda ba su samu abin da za su ciyar tunda tahiya ce mai nisa sai ka samu abin hawa sai ka samu guzuri to Allah ce babu lahi akan waɗannan wanda la yajiduna ma yunfiquna ba su samu abin da za su ciyarwa ba ma'ana abin da za su ɗauka ɗawainiyar tahiya har da Allah ce duka babu lahi gare su amma da sharadi idza nasahu lillahi wa rasulihi duka waɗanda da Allah ya jeranto ya ce babu rahi a kansu sai wa'in sun kasance na sahulin lahi mana sun tsarkake niyyarsu domin Allah domin annusu kamar da mun karanta cikin hadisi shi ne al-ikhlas al-ikhlas kamar da annabi ya ce addinin nasiha addinin nasiha ne sabon sun ce kulla liman ya ce lillahi wa li rasulihi wa li kitabihi wa la ummatil muslimi wa ammatihim yanzu da Allah ya ce addinu da annabi ya ce addinin nasiha addinin nasiha ne kana sai ka ɗauki nasiha irin wannan da muke yi ku tunatar da juna to amma nan ba ita ake nuhi ba dan ga sahabbai sun ce liman ga wa addini yake zama nasiha sai annabi ya ce lillahi ga Allah ma'ana addini nasiha ne ga Allah to ka waka ajin sai kai nasiha zuwa ga Allah ma'ana ikhlas ka tsarkake niyyar ka domin Allah duk abin da ka yi dan Allah ne to shine nasiha zuwa ga Allah wani rasulihi nasiha zuwa ga annabi Allah shine ta'atuhu fi ma amara wa tasdiquhu bima akhbara wajtana ma nahaa anhu wa zahira Allah yumaru Allah illa bima shara'a kaga ka bi annabi ka bi abin da yazo dashi wal kitabihi nasiha zuwa ga littafin Allah wa azza kai Qur'ani a ka san girman shi ka san littafin na gagar koyo babu kamar shi laysa ka mislihi shay'un ma'ana la ya'tihi al-batilu min bayni yadayhi wa min khalfihi tanzilun min hakimin hamid ka tabbatar da wannan da an ce wala aimatul muslimin da jagorin musulmi ma'ana ka san matsayin su ka san haƙƙin su ka san abin da an ka dora nasu akan ka wala aimatihim da daidaikun mutane ko ka san haƙƙin shi to nasiha da ake bi kenan to shi nan Allah ya ce idza nasahu lillahi ma'ana idan sun tsarkake niyya da an ka ce babu lahi da masu rauni mata da tsofi da marasa lafiya da guramu da wani yini da wani iri nan da suke su tsarkake addinin su domin Allah idan na sauri wa rasulihi kuma su yi da'a ga annabin Allah shi ake nufi to har idan sun kai haka babu lahi a kansu Allah ya ce ma ala al muhsinina min sabil haka babu lahi da al muhsinina masu kyautatawa masu tsarkakewa ibada masu ihsani Allah ya ce su ma babu lahi gare su su wane wanda su suna da ƙarfi amma wani hukunci ne ya hana su yi kamar misali da ni muku na sayyid na ali a ga kana da ƙarfi har da shi yana kuka yana so ya sai an ce mai dakata to duk ire-ire ne wanda annabi cewa ka zamna saboda lalura kaza ka zamna saboda uzuri kaza ka kula da kaza kaga wannan babu lahi akan su shine abin nan wa ma alal muhsinina min sabili Allah ya ce wallahu ghafurur rahim Allah min gafara ne mai jin kai Allah ya ci gaba ya ce wala alal ladina haka babu lahi akan waɗanda iza ma a tauka yayin da sun ka zo zuwa gare ka kai annabi li tahmilahum domin ka dauki nauyin tahiyar su nan da an ce li tahmilahum domin ka tsora su ma'ana ka ba su abin hawa su tai ka dauki nauyin tahiyar su kulta idan sun ka zo suna son ka ba su abin hawa kulta kai ko sai ka faɗa gare su ka ce la ajidu ma ahmilukum alaihi wallahi ban samu abin da daukan nauyin ku ba kun zaka daidai lokacin da ba wani abin hawa ga sun to da mu jihadi sun zo suna sa rai su zaka wurin annabi samu abin hawa sai annabi ce ai babu abin hawa jin hakar suke yi Allah ya ce tawallau sai kaga sun juya wa ayunuhum idanunsu tafidu min ad-dam'i suna malalowa ga hawaye hazanan saboda bakin ciki da damuwa ba su samu abin da za a hau da su ba ba su samu abin hawa a ce ga abin hawa ku hau su karan kansu Allah ya jiru ma yufiqun su karan kansu ba su samu abin da su doka nauyi ba sun zo ji anan babu kuma ga sun jiyo bakin ciki su kansu babu abin da su doka nauyin su tai to suna jin bakin ciki suna jin damuwa sai ga suna zubar da hawaye sai Allah ya ce inna masabiru lahi yana nan alal ladina yasta'zinunaka ga waɗannan masu neman izininka suna son ka ba su dama su zamna wa hum agani ya hukum mawadata ne suna da abin da za su hau suna ma iya doka abin da za su doka nauyi wani ya kai amma tare da wannan suna neman izinin ka ba su dama su zamna Allah ya ce rabu sun yarda bi ayyakunu su kasance ma al khawalifi tare da mamaya Allah ya ce wa qaba Allahu ala qulubihim Allah ya riko akan zuciyoyinsu fahimu la ya'lamu Allah ta ba su muhimmancin jihadi ba shi yasa suke neman izinin ka ka ba su dama su zamna na'am mun kai karshe da ko mun kai karshe tsaro minti biyu da awa ina an mun ketare lokacin abin nan yan gidan radio to sai mu dakata gobe in Allah ya yarda sai mu tashi inna masabiru bakin kan wazibi ko abin da makaranta daidai Allah ba mu lada kuskure Allah ya gafarta mai ɗaya cikin zuciyoyin bayunsa ya Allah bayan ka muke Allah ka san bukatocin mu na alkhairi Allah ka biya mana bukatocin mu na alkhairi duk musulmi a cikin halin kakani ka Allah ka mana doki Allah ka mana doki Allah ka gafarta mana ka gafarta mu iyayen mu ka gafarta mu iyayen iyayen mu duk musulmi sun karga yamma Allah ka sa su huta mu da muke sawa Allah ya kyauta mu kuma mu Allah dan masu nufata wannan kasa da shari da bala'i in ma shirwa ne Allah ka shirar da su in ba shirwa Allah ka hada sharwa su gare su ya Allah Allah ka tsare mu gaba gare mu ka tsare mu baya gare mu ka tsare mu dama gare mu ka tsare mu hagu gare mu ka tsare mu sama gare mu ka tsare mu ƙasa gare mu ka tsare mu ta ko'ina ya Allah Allah ka gafarta mu ka gafarta mu iyayen mu ka gafarta mu iyayen iyayen mu duk musulmi sun karga mu Allah sa so huta mu da mun kai sarwa Allah ya kyauta mu kuma mu ya Allah marasa lafiya gida ko asibiti ko daji Allah ka ba su lafiya mu da adda lafiya Allah ka sa su kasance jari na bauta gare ka Allah ka tsare mu da tsaronka Allah ka bunƙasa wannan ƙasar tamu da arziki da zaman lafiya Allah ka tsare mu da tsaronka Allah ka tsare mu da tsaronka Allah ka yarda da mu Allah ka yarda da mu Allah ka yarda da mu Allah ka rabi wannan ibadun da muke yi ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا يا مولانا انك انت التواب الرحيم سبحان ربنا رب العزه عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله